نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه mara ce tana ba ta hanci ba ce ko sai dai a yi haƙuri da muryawa kuma an shaƙe mu a yau muna tara haka ne ko? tara ga watan zulkada hira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu ya da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin tulugul maram min adillatil ahkam muna cikin kitabul hudud yau za mu tashi babu haddis sariƙa ko? babu haddis sariƙa baban da yake bayanin wato hukuncin sata a wannan babu zai bayani ne dangane da hukuncin sata idan aka yi sata ne kamata a yi a musulunci kuma mai ake ce masata sata shi ne ka ɗauki kayan da ba naka ba kayan suna tsare ka ɗauki kayan da suke tsare na mutane suna wurin ajiya inda aka adana su ku shi ake ce masata kayan ba naka bane kuma ka dauke su a wurin da aka aje su tsararren wuri kama aljihu tsararren wuri ne domin ana ashe a cikin shi na gaba ko na gefe ko na wando duk abin nan wurin ashiya ne haka daki haka gida muna ganewa ko? to wannan shi ake ce masata ko mota cikin mota ka haji abu ka rihe ta wani ya zo ya buɗe in ya ɗauka ya maka sata ko kuma mutum ya je ya saci likafani a shi ma likafani rufe yake cikin wurin da abu sai mutum ya sha wahala ko ya same shi akwai barayi waɗanda ba magani za su yi ba ba asiri ba mutum ya tona kabari ya je cire ke likafani ya je ya saida ka san wannan tsiyar tashi ta kai inda take tsinanne ne sosai ne za ka da duk wahalar da za ka sha nawa yake kuma ka ci mutuncin dan uwanka yana tsirhe kai ba wani asiri inda ma wani asiri ne ya ce ya zama dole amma wai dan ka je ka saida ba duk wannan wahalar da ka sha ka je a baka dala ɗari ka san rashin arzikin ya kai inda ya kai rashin imani ya kai ƙarshe. To waɗannan abubuwan ɗaukar su shuwake ce masata, da zaren ka dauki abu ba cikin waɗannan abubuwa ba to ba sata ba ne, sai dai ɗauka ko kuma kwace ko hiye. Shi ba ɗaukar hukuncin sata a musulunci, hukuncin shi daban, hukuncin sata daban. Kamar ka hajjar moto ko gida, ka shiga ka hito, in aka ɗaukewa su ne ba sacewa ba saboda ba wurin ajiya ba ne nan? me wannan aiwa ina ga komi za a yi sai dai a yi haƙuri an shaƙi ne sai dai a yi haƙuri kawai in ta fito shi kenan in kuma ta hito a yi in dai ba rike ta zani ga baki amma ina ga ta ɗan an samu canji to wannan shi ake ce masata a cikin addinin musulunci to za mu ga hukunce-hukuncen da suka rataye da shi malam ya ce yana aisha ta rabi Allah ta'ala na an karba hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yarda qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ya ce la tuqta'u yadu sariqi ba a yanke hannun barawo illa fi rubu'i dinarin sai idan abin da ya sa ta ya kai rubu'in dinari ɗaya daga cikin hudun dinari idan aka raba dinari hudu to ɗaya cikin shi muna ganewa ko? wasa'idan ko kuma abin da ya wuce haka ko sulisi ko sulisaini ko nis ko kuma dinarin gaba ɗaya mazala yana ba da labari sallallahu alaihi sallam cewa ba a yanke hannun ɓarawo illa fi rubi dinar sai a cikin rubi'in dinari fasa'idan ko kuma sama ga haka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wal lafzu li muslim lafazin na muslim ne wal lafzu bukhari lafazin imam al bukhari tuqta'u yadu sariqi ana yanke hannun barawo fi rubi dinarin a cikin rubi'in dinari ɗaya daga cikin hudun dinari fasahidan ko fiye da haka nan wa fi riwayatin li ahmada a cikin wata riwaya da imam ahmad ya rawaito iqtahu fi rub'i dinar ku yanke hannun barawo wanda ya saci abin da ya kai rub'in dinari wala taqta'u fi ma huwa adna min zalika kada ku yanke mai hannu cikin abin da bai kai rubin dinari ba muna ganewa to kenan wannan hadisi yana bayanin nisabin nisabin wato sata kenan ko da ka ɗauki abu inda aka ce kakka ɗauka inda aka adana shi in bai kai rubin dinar ba to ba za a yanke maka hannu ba ko da sunan ya sata amma ne ba za a yanke ma hannu ba saboda mi daga cikin sharuɗa shine ya kai rubu'in dinar to bai kai ba wannan shine nisabi shine mai yawan malamai suka taya akan shi cewa duk mutumin da ya saci abin da ya kai rubu'in dinari ko sama ga haka nan in dai sata ce addinin musulunci hukuncin shine a yanke mai hannunsa kamar yadda Allah ya faɗa wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma jazaa bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim barawu da barauniya idan suka yi sata Allah ya ce ko yanke hannayensu a yanke masa hannu saboda wannan ita ce hanya wanda za ta sa a bar sata ba a kama shi a yahi mashi ba ba a kama shi ba a mai tara ba a kama shi ba a daure shi ba na wani lokaci kuma ya hito ya koma amma ka gunce mai hannu aka ƙara gunce wani hannun duke nan kuma mutane na gani kaga wancan an gunce mai wancan an gunce mai kai ma wata rana an ka ɗauka abinda za a gunce ba kenan hannunka za a gunce ba kaga sai mutane su shiga cikin mai yawwa kowa sai ya haƙura ita ce hanya kyakkyawa ta addinin musulunci wadda take maganin sata sabon abu da zai maganin sata in ba a yanke ba mutum hannu ba Allah kiyaye sa'annan wani hadisi yana koyar da mu cewa a wannan nisabi din na idan mutum ya saci abin da za a yanke mai hannu wannan nisabin ba na rubin dinari ɗin yaya ake kaddara shi nawa ne rubin dinari nawa dinari yake dinari ɗaya jiya mun waɗi nawa muka ce duk dinari ɗaya muka ce nawa yake yau karatun dare na sai ishe dai mun yi magana shi ko waye rike duk dinari ɗaya yana matsayin jika ɗari biyu da nawa nawa muka ce jiya na? 266 ha? rubin dinarin shi dinarin ko rubin shi a yahi sai ya kai 200 da wani abu saboda yanzu lissahin na bana ya kai wajen jika miliyan 2,700 ko da 800 to miliyan 2,800 in ka raba ta goma nawa ne ɗai ciki 280 yawwa to shi ne dinari duk dinari guda yana yin jikka 280 to sai ka zo kuma wannan dinarin kuma sai ka raba ya hudu nawa zai 280 su hudu ma ka raba su 70-70 kenan ko to kenan idan mutum ya saci abin da ya kai jika saba'in ake yanke mashi hannu gasa ta hamsin sattin arba'in talatin jika biyar sai da caccaɗa ma bulala akwai sauran abin a hanshi wace sai ka biya caccaɗa ma mutum bulala a kai wuri alkali amma ba ku ne za ku bugun shi ba alkali alkali ne zai bibbige shi ya mai abin bulala goma za ya mai in ma nawa za ya mai dai abin da ya dace da shi amma idan mutum ya saci abin da ya kai jikka saba'in kuma abu ya je wurin alkali to shi kenan kamar yadda muka bada hukuncin haddi ko cewa inda ya zo wurin hukunci to shi kenan babu makawa sai an yi wannan hukuncin idan bai zo ba kuma shi kenan ka kama barawo ka samu abinka da hannun shi ka anshe shi ke da zai ka ce taikama mutane wuri amma in alkali ne ya kama shi to ba wanda ya sai kwace shi shi kenan babu sulhu ba sasantawa ba ya biya sai an kire mai hannu inda ya saci abinda ya kai rubayin dinari muna ganewa ko ko kuma mutum ya saci abinda ya kai dirhami uku dirami uku shi yake da daidai da rubu'in dinari idan mutum ya saci abin da ya kai in lissafin azurfa ne haka to amma dai yanzu da yake da azurfar da zinariya duk ba lissafin sa ake ba inda ba irin haka ya shigo ba kenan bari mu ƙara gyara cikin maganar mu ko da mutum ya saci abin da bai kai jika saba'in ba in ya saci abin da ya kai talatin da wani abu zuwa arba'in nan masu yan yanke mai hannu saboda rubin dinari ko da shi ne a dirami uku to ya yi dirami uku daraja an aka canza misali yanzu ina kana da dirhami uku in gaje ka canza ba za su baka jika saba'in ba amma rubin dinari zai baka wannan kuɗin kuna ganewa da saboda haka kudin da dama su ne kudi guda biyu zinari da azurfa da in babu wannan sai a lissafin wannan Allah ya samu dace da saboda haka wannan shine dalilin da malamai suka tafi a kan shi akan cewa duk wanda ya saci abin da ya kai wannan adadin to lalle sai an yanke mashi hannu matukar dai abin ya isa wurin wurin alkali saboda haka kenan sata ma'anarta da kuma gargwadon abinda mutum ya dauka to ana sharɗanta su a cikin mai yanke maɓarawa hukunci abinda ka sata sata kai ko ko ɗauka kai muna ganewa ko kamar mutum ya zo yana kwana sai ya ajiye wai shi yana kwana in wani ya zo ba sata bai ba saboda ga hili take ba tsararren wuri ba ne wani ya ɗauke ba suna ya sata ba suna ya ɗauka amma mu ga al'adar muna cewa mi sata an sace mana waya sace waya shine a sa hannu cikin aljihunka kana kwana ka sata aljihu to aka sa maka hannu aka ɗauke an maka sata muna ganewa ko ko kuma gidanka ka shiga da abin hawanka kare gida aka duro aka bude gida aka tahi da abin to an sace maka amma an ka bar shi ko gida ba mai gadi ba wanda kace diwa ma bari kai maza ka shiga ka dauko wani abu to sunan ya dauka ko kana cikin waya kana tahi haka kawai sai wasu ka tawo bisa moto guda ya goyo guda kawai suka suka hige ta ba ka cewa sai ka ce an hige mana waya ba an sace ma waya ba don ga hili take muna ganewa yawwa ko kuma kana cikin kilgon kudi haka kana ta kilgo kawai sai wani zo daga bisa mutu haka kawai suka hige ba sata bacci hige sunan shi amma daidai yana da hukunci sai dai ba hukuncin ba hukuncin yanke hannu ba Allah ya samu dace amin وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما an kalbo hadisi daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam qata'a ya yanke hannu fi mijannin a cikin mijan mijan shine garkuwa zamanuhu kudin wannan garkuwa din salatatu darahim dirami uku muttafaqun alayhi kaga can an ce iqta'u fi rubi dinar wa la taqba'u fi ma huwa adna min dalika ko kuma an ce la taqba'u illa fi rubi dinar to nan kuma sai aka kawo mi salasa darahim dirhami shine kudin azurfa kudin da aka buga su da azurfa lissafin azurfa shine dirhami lissafin zinariya kuma shine dinari shi sama bahaushe ke cewa zinariya zinariya ko zinari daga kalmar dinari ne muna ganewa ko annabi sallallahu alaihi sallama ya yanke hannun wani a zamanin shi da ya saci garkuwa garkuwa da irin wannan ta taya wurin yaƙi kudinta shine samanhu salasatu darahim dirhamomi guda uku muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. A zubo cikin shi mai zahi. Saboda haka kenan wannan ya nuna cewa ko da mutum ya ɗauki abin da bai kai rubu'in dinari ba in ya dauki abin da ya kai dirhami uku to za a yanke mashi hannu in dai sata ce yi Allah ya samu dace hadisi na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu sariqa Allah ya tsine mabarawo ya albaiba wanda ya saci kwai albaiba ta kwai kwai dai wannan na dala goma dala goma yake ne ko nawa ishirin ishirin ko waɗanye na waɗanye yake sha biyar ɓarawan da ya saci kwai na sha biyar watuqtaw yaduhu sai a kama shi a yanke mai hannu to Allah ya tsine ma wannan barawon wa yasriqul habla kuma Allah ya tsine ma barawon da ya saci igiya watuqtaw yaduhu shi ma ka yanke masa hannu aidan muna ganewa mana da barawon da ya wannan wannan dalili ne daga cikin dalilan wasu malamai da suka ce adda abin da ka ɗauka inda ya sata ne ko ya yake yanke ma hannu ba tunda dai kwai a yan san bayan dirham uku ko ka zai gaba ɗaya haka ba da dirham uku sai an sai kazina da yawa na kwai ko kwara ɗaya aka ce ya saci kwai an yanke ma hannu ya saci igiya igiya ma nawa take gaba ɗaya ma abin nan daman nan na igiya wanda ake ɗarma don muna hatsi da shi in ka zo kasa gaba ɗaya shi nawa yake to ko shi bai kai dirhami uku ba ko ba haka ba to ko don muna ma dirhami uku sai sai ma buhun hatsi hada kari ko kuma buhun hatsi dami nawa yake to balle igiyar da ake ɗarma shi idan kaga igiya inda shi barawo ba abin da yake renawa komi ma abin abin dauka ne oh komi dauka yake Saka gada da ba barayi da yawa garin nan ba suka ta ganin abubuwa ga sunan yadda ga sunan karahuna da sauran yanzu sun bace da an kwashi wani kare wanda ya yi shekara 30 ana tangala kowa da shi ko kallon shi mutane ba su ɗan ɗauki sun mutane sun kwashe da wani kare da za ka ni dogo haka mutane na sama ko jina sun mera da kali shi ma da an ɗauki din nauyin shi an ɗauki shi an sun gudu shi latin sai ga ga akuyoyi suna ta yawo cire unguwanni wajen goma ko sha ɗayan dare suna ta yawo yanzu da babu wani yanzu bukata ta ma mutane yawa kuma cihu ce mutane suke su akwai masu irin wannan muguwa ne wanda komi ba su rena komi suka gani sai su ɗauki ko yaya yake ba ga wani 'yan kyalikyalin nan na ga mota ba zai zawa kamar yana waya yana eh ka gane eh ka bashi kawai yana bambara ya bambare ma yan lambobi na gamuta sai sa aliyu ba abin da ake rena wani sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine ba barawan da ya saci kwai a nan wurin ba wai ana nihin kwan ba in ji malamai ana nufin yau da gobe yana sata kwai daga sata kwai har ya kai yana sata kazi har ya kai yana sata kazina har ya kai yana sata abin da ya haka shi ake nufi ba wai kwan ba kadai dan kwai ba yadda za ka sace shi a yanke ma hannu kwara daya ko ka zai ka dauka bai ka yanke ma hannu ba to saboda ka ana maganan yana sata ya fara daga sata kwai kaze kazina har ya kai yana sata abubuwa har ya kai ya saci abinda ya sa aka yanke mashi hannu haka igiya ita ma ba ita kada yake nufi ba da igiya barawo dama da karama ba yake fara in ya sata ya ga ya ci nasara sai sai ya kara fadawa shaidan na ce mai shigo shigo shigo ce yake ba zurihi shigo yana ta ƙara shiga yana ta ƙara shiga yana sai ya yi nisan da ba ya tuba da kuma lokacin ya yi ƙaunin suna sai sai a damƙe shi shi ne abinda manzala yake ne amma su malamai tunda sun tafi a kan wannan hadisi cewa yana nuni cewa babu wani abu da za ka satan ma mutane ko yaya yake ba ce sai an yanke maka hannu amma inda zahiriya suka ta yi kasan su zahiriya su ba ruwansu da wani a ce a ai yayi kaɗan ba da yan waɗe shi ba shi duk abin da aka faɗi to dalili ne ba ka ba shi wata ma'ana in ka ba shi wata ma'ana zai ce ai da akwai wata ma'ana da mai abin zai faɗi ta tun da bai faɗi ta ba kai ka faɗi shi shigi ne su a wurinsu karambani ne wadda haka kenan a wurinsu duk abin da mutum ya ɗauka ko bik kasa hannu ka ɗaukan mu mutum to sai an yanke maka hannu koya yake ko kadago yake ba dai sata bace su a wurin zahiriya shikenan ko kuma kaga ai musulunci ba zai sa dan abin da bai kai kawo ba dan ka dauke shi a ce a yanke maka hannun na fa daraja gare idan aka kire maka wannan hannun nawa ne biye shi nan wannan cincin hannun nan naka duk guda nawa ke muka ce da raƙumi 25 saboda in yatsun ka biyar in aka kira nan gurin to sai an biya raƙumi nawa 25 nawa raƙumi 25 yake ko 200 aka doke su nawa za a samu ha to saboda karago ko saboda dala 20 ko dala 100 sai a yanke maka abin da ya kai daraja wajen miliyan biyu kwace wajen miliyan hudu ma yana yiwa saboda kenan hadisi abin da yake bayani cewa barawo yana fara sata ne daga dan abu karami ya saci na gaba ya saci mai bi mashi ya saci haka haka haka daga sata takalmi sai ka yana sata kaya daga sata keke sai satan moto sai satan mi mota yau an kai ma sace mutum ake yi a sunguma mutum gaba daya a yi gaba da shi to kaga daga ina aka fara ai ba ya fara ne da satan mi ba ba ya fara da satan mutum bane ba ya fara da satan mota ba ya fara ne da karaman abu da ya gaba abin da aka yi ba a kama shi ba ba wanda ya gani shi kenan Allah ya kiyaye to da aka kenan da dalilan suna nan akan saboda shine dalilan da fahimtar mai yawan malamai cewa ba za a yanke mu barawo hannu ba sai ya saci abinda wato ya saci ya kai abin nan da yawa yawwa sai ya kai dirhami uku ko kuma rabin rabin rabin dinari Allah ya samu dace wa ana Aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace atashfa'u shin kana neman ceto ne fi haddin min hududillah a cikin wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah lokacin wata mace ta yi sata za a yanke mata hukunci aka ce babu wanda ya isa yawa manza Allah magana ya lallabu manza Allah ya lallashi manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai Usama shi kadai da aka sai aka ga Usama aka ce da Allah ka je ka mai magana wannan baiwa Allah da ta yi sata manzo Allah ya hakuri ba sai yanke mata hukunci ba shikenan ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi ce mutane suka turo dangane da wannan baiwa Allah da aka ce za a yanke mata hukunci ayi hakuri sun diba sun gaba wanda ya sai ma magana kowa na jin tsoro ni kuma nace bari in zo in yi magana an gani ina saurare ni shine manzala ya ce ma atashfau bi haddin min hududillah kai ne ka zo ka bani hakuri a wurin zartar da wani hukunci daga cikin hukuncen hukuncen Allah to ka ce masa kai ma baka isa ba je ka gaya masu ko kai baka isa ka hana ni ba sai an yi akwai inda kake da wani abu in bai taba Allah ba in bai taba addinin Allah ba to za a maka amma in ya taba dinin Allah ya taba hukuncin Allah to ba sani ba samu maza Allah yana ji da shi yana ji da wannan yaron wannan sahabin karamin yaro ne domin ɗanɗan zaidi ne zaidin nan dai wanda aka bari sunaye cikin ƙur'ani ɗan shi ne yadda mazala yake ji da uban shi haka yake ji da shi saurayi ne yaro ne matashi dan karami ma'anar sallallahu alaihi wasallam yana matukar san shi saboda manzo Allah akwai alkawari gare shi manzo Allah yana da alkawari yana da abin nan yana da abin nan me yake ce mai ah ya da suna ba kaman duk wanda manzo Allah ya zama da shi wannan ɗabi'a ce mai kyau wanda yawancin mutane ba su cika rike ta ba duk wanda kai zama da shi tun daɗa to bai kamata kamance shi ba don ka zama wani abu wannan ya larabci ne hausa nake nema na ba shi larabci a ina son shi hausa ake nema nam in ka yi zama da mutane ɗayauci to manzala yana da ɗayauci in kama shi ya san kama shi kuma har abada ba zai mance ka ba da in ya ganka sai ya tuna naka ko da kai bai zanna da kai ba ya yi zama da naka in ya ganka sai ya tuna wancan kuma saboda wancan sai ya kyautata maka kuma zala sallallahu alaihi sallama ya yi zama da baban shi tun kayan Allah ya aiko shi suka yi zama tare da wa tare da baban nashi zaidu shi za annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan matsayin duk abin da yake so za a mashi amma kada yarda ya taba wani abu wanda ya shahi doka Allah ce wurin doka Allah to ba sani ba sabo nan ba wani ba wani to shine manzo Allah ya ce ma dashbau fi yaddi min hududillah shin kai ne ka zo ka bada hakurin ka azartar da hukuncin Allah sun makama sa'an manzo Allah ya tashi tsaye fa khafa sai hudu ba fa qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma alaka alladhina min qablikum kadai wa abin da yasa waɗanda ke gabanin ku suka hallaka ka annahum cewa lalle su kanu idza saraka fi mushrib sun kasance idan mai girma mai daraja yi sata a cikin su tarakuhu sai su bar shi kamar yanzu yadda mulkin zamani yake in kana da girma kai sata sai a kyale ka mana dai kowa maka hukunci ba irin na barawan akwai za a ma ba kai ka zo ka lailaye miliyoyin mutane miliyariyoyin mutane amma kuma shi kenan a ɗan an sha abin da aka hansa a sake ka wannan yanayin afirka kenan amma kasashen turawa su ba haka da yan ka doki kayan mutane ko shugaban kasa kake sai ka ta gidan kaso kowane ne kai sai an kai ka sai an sabke ka kuma shi kenan kuma kai ma da kanka za ka gano za ka ce to ka haƙura mu kuma nan afirka sai dai in kashe mutane za a kashe kawai wannan al'ada ce ta arna ba ta musulmi ba duk wanda ya ba daidai ba in dai abin ya kai a tsaida mai haddi a tsaida mai haddi amma in bai kai haddi ba wani laifi ne daban wanda babu haddi cikin shi sannan manzo Allah ya ce mutum mai daraja a yafi mashi aqiru zawil hayati atharatihim mutane masu daraja masu girma in suka yi ba daidai ba wanda bai kai a yanke masu hukunci ba babu yanke hukunci cikin shi amma laifi ne banza Allah ya ce ko yafe masu amma in na tsaida hukunci ne to a tsaida masu kuna ganewa ko haka ya kamata musulunci ya ce babba a bashi girman shi amma mutum kuskure ne yayi kuma abin babu bulala ciki babu yankewa ciki ba kisa a ciki wannan mun yi bayanin shi mu kuma ce ba can baya yana nan hadisi na nan ciki aqilu zawil hayati atharati Allah ya samu dace wai za saraka fi mudhaifu idan kuma mai rauni ya sata a cikin su wanda ba kowa ba kamu alaihi hadda sai su tsaida mai doka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wal lafdhu li muslim lafzi na muslim ne wa lahu min wajhin akhar kuma yana da riwaya ta wata huska ta daban an Aisha ta radiyallahu anha daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace kanat imra'atun akwai wata mace da ta zamanto tasta'irul mata'a tana aran kayan mutane thumma watajhaduhu sai ta ce bata dauka ba sai ta zo ta ce ba ta aran abu in aka bata misali kasan mata suna da kara amma za ma suna da irin tasu mace tana yi zuwa ta ce ara mata zobe na zinari ko kuma sarka ta zinari da ana yi a lokacin mutane na da amana zo ta yin ta'ara a shekanu in ta sai sai ta dawo ta ce an saci ta gada ya ba za a gan shi ba ko ko ta yi gaba ma da ta tankure wani wuri ta saido ta dawo to da mata suna yi lokacin abin duniya mutane bai rihe musu idanu ban haka ara kuma za a mide to wata mace ce sai ta zo ta rerin ko sarka ko kundaye ko mundaye na zinariya in aka zo an sa kwana biyu ba a ganta ba sai ta ce yaushe ta ara zamanin annabi aka kawo taura annabi sallallahu alaihi wasallam mazala ya ce ina kayan mutane na sarkar da kika ta ce sarkar wata ansa tabbat ta ari sarkar kowa ba mazala ya ce in ki kawo tun ba a ta wani wuri ba ta ce sai mazala ya ce a je dakin ta abinci ko da aka je sai aka iske abin fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yada sai mazala ya umarni da a yanke mata hannu mana abinda ta yi hukunci shugaban hukuncin mene sata sau da haka idan mutum ya alkayan mutane kamata ya yi mido kuma abinda ke sa mutum ya je tsoro kenan gobe ya kyara ma kowa domin ba da aro yana daga cikin ɗabi'u masu kyawu wanda rishin yin su Allah ya zargi masu masu ƙin ara ma mutane kayan su Allah ya ce wa yamna unal ma'un suna hana mutane abin amfani ko ba haka ba wani da gangan ya rufe lankawa in ya tara aiki sai ya karya katakon ko iccen na filin sai ya karya shi sai sai zai ce wallahi wurin aiki ya karya shi mutanen da ya taimaka maka ba ka da ya baka kuma sai ya karya mai abu ko kuma in yari kwashen ka yayi wani aiki da shi sai ya hidda ruwan ya ɓoye ya ce wallahi yara wurin wasa suka sidda abin ga botan nan da Allah ya haƙuri an kwana bi sai ya samu bota ya sama to ba haka nan abinda ake son ka har kayan mutane ka kawo shi daidai wani ho zai ari motan mutum sai ya kare bukatun shi zai kwance bushin ya yadda ya zo ya kawo mai ta jawowa billahi ya ce wallahi kawai ya hito daga wani sai suke an cire mai bushi kuma shi yayi wani kuma in ka bashi moto cike da mai sai ya kare ki sai ya diba ga man ya kare sai ya jawo ce kawai moton ya ce ya mutu bai san komi ne an kyautata ma kai kuma ka munana ya sa mutane da yawa ma yawwa inda ba abokinka ba amininka ba wani wanda ka san shi ba yadda za ka yi ba haka dai kawai yawancin mutane ba su ma da abinsu Allah ya kiyaye saboda ka kenan wannan muguwar dabi'a ita ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanke ma wannan mace hukunci wallahu ta'ala alam akwai tambayi da yawa akwai su nan wurin kamalan ko ba ina wannan baya da tambayi da yawa yana nan to bismillah wannan ne hukuncin mutumin da yake sa kayan sata yana ya samu su mai sa kayan sata yana ya samu su shi ya sato ko sayayyi inda ya san kayan sata ne so ya bar sawa na'am shi ba barawo bane amma ya kama ai sata kenan na'am saboda haka shi ma aka kama barawon yana da irin hukuncin da ya kamata a yi mashi na'am
ba za a yanke mai hannu ba amma dai za a wato tsaida mai hukuncin da ya dace da shi saboda ya yi ta'awun alal ismi wal udwan na'am
Allah ya kiyaye na'am wannan kuma suka ce mace ce a wata ke zaune haka zaman banza to sai shi wani mutumin da ke tare da ita sai armita amma ba ta yi istibra'i ba to shi ne suka ce kuma yanzu sun arman sun hada sun rabu to yaya kuma kunci
mutum ne yake mu'amala da macen banza yau da gobe kuma sai ya aure ta ba tare da ta yi istibra'i ba to kuma bayan an yi auren kuma sai aka bata kuma to wa yanzu ya za a yi kamar wani abin shiga tsakanin su eh haka ne yanzu sai suka rabuto kuma dama an ce masu wai alman da suka yi ga yanda suka yi hukuncin ba su yi istirra'i ne kenan ba aure suka yi ba dama shegantaka ce dama ba aure bane kuma dama ba auren bane kuma an bar kuma shegantaka dama shegantaka ce kuma an bari sabon Allah ne sai su tuba dukkan su gaba daya na'am duk macen da ba ta da aure in wani namiji ya sadu da ita ko wasu maza to in za ta aure dole sai ta tsarkaka haka ne sai ta yi istibra'i ta kubutar da mahaifarta cewa babu wani abu a ciki an tabbatar da ta yi jini to in ya so shi kenan sai a daura mata aure da wani haka ne na'am yawa wannan kuma ya ce mace ce take sai da awa firigo sabo sai ta bada ta ce to yanzu ta- ta- wanda zai sayan da ya zo sai ta ce ba ta yi komanda ba sai ce a ni da ma kuɗi nake so ba ni kuɗin na firigo Allah shi in wata ya mutu ni sai mai domin to ta ce wai in ta bashin ba su ba ta yi abin nan bari ba ban gane ba ainihi komanda ɗin firigo take da a kwanjilatar tana saidawa na'am to yanzu akwai wanda dama duk in ya so kuɗi sai zo ya ɗau kwanjilatar ɗin sabo ya je ya saida to da ya zo ɗauka sai ta ce mai babu sai ce to ni ai kuɗi nake so ba ni kuɗin na firigo Allah shi in zai mai do maki ko sai mai do maki daidai kuɗin da ka bani da ta ishi ji ne take shakku ta ce ka a ce ta cire ba in ta yi haka
a tun da daidai kudin ne ya ba matsala aha inda babu ƙari a mutum ne ko ko mace ce ke sai da firigogi haka tana oda su a kawo mata to akwai wani wanda yake zuwa wurin ta yanshi firigon yawan sa shi ya sai da haka ne shi kudi yake su kamar yana cin bashin firigon ne ya dauka zai je ya karya ya samu kudi amma ya tashi zai bedo mata kudinta daidai na firigon ta to ran nan sai ta ce babu sai ce ta baya kudin firigon inda shi da ma kudi ne yake so ba firigon ba in ya tashi maidowa sai ya maido mata daidai kudinta na firigo to tana tsoron kai zama akwai riba ba riba ciki inda riba take shi ne ka zo an safiri go wurin mutum ya ce babu ko kuma ya baka inda ta ba shi firigon haka ne da ya dauka kuma sai ta ce to ka yanzu firigon dama karya ta kake sai daman ta sai da mai jika 150 ko 200 shi kuma ta ce to sai da mana jika 170 haka kudi ga su amma in ya tashi nau zai maido mata ɗari biyu wannan ne haramu amma tun da ya ari kudi kuma zai maido daidai da su ta ga babu kumici haka ne a kira sallah so masha Allah Allah saka ɗaya da goma ne ake tada ku eh da goma ke tada
na'am
ba gida ne ya ɗau- ya ɗauki haya yake biya to yanzu mai gidan sai ya ce mai nan gaba in ya wuce lokacin da ya kamata ya bada kuɗin bai bada ba to sai ya ƙara mai wani abu a wai ya ce duk biyar ga wata yake ba shi kuɗi ya ce to nan gaba in ya kai shidda ko bakwai ga wata bai ba shi ba sai ya ƙara mai wani abu to ya ce wannan ƙarin da mai gida ya tambaye ya ƙara bai riba ba.
na riban mutum ne yake haya ga gida to sai mai gidan ya ce mai yanzu in ya ƙara kwana kaza bai biya shi ba to ƙara mai kuɗi zai sai ya ƙara kaza babu laifi a ciki
shi ke Allah saka rai.
نعم السلام
sai masu kawo shawara za ta je eh, saudiya neman kuɗi saboda waɗansu makulli hangayen sun tashi za su ɗan magancewa a rigakafin shi ne yake tambaya ko ya dace ba ta yi babu wata matsala
mutum da yake da iyali sai ta ce tana so mijinta ya bata dama ta ta saudiya neman kuɗi saboda dai matsaloli sun taso a magance su ta zanki turo mai kuɗi ko ko da ya dace ya barta ta tai bai dace ba kai kamata ka tai saudiya ba ita ba in tana da kudin kudin tafiya Saudiya to sai ta yi kasuwanci da sunan ta tsaya cikin gida ta yi kasuwa ga kayanan ta sara ta saida ta sa- sai a yi ta yi amma ta tashi ta dai Saudiya ta je ta koma tana zaman kanta wai san me za ta aikatawa ba hana mace ta je Saudiya ta yi umara ba ko ta yi aikin hajji ba amma ta je ta zamna ba ɗanta ba kananta ba kowa kusa da ita wannan bai daidai ba kuma da aurenta wannan bai kamata ba saboda haka ya hana ta sai kokarin kwadaitar da ita da lallaba an kaji mace na cewa haka wato ta yi za ta sai ta ta yi kwanaki ma wani bawan Allah ya zo almajiri ne malami ne wallahi makaranta allo ke gare shi cikin azumin nan ya zo ya same mu matar shi kawai sai da ‘yan uwanta suka kira shi suka ce kai wancan huta ta himarka hatta ta hitta wajen ɗiyansu bakwai ta yi ta gyaran ta duk ba ta gaya mashi hatta hitta kawai sai bayan kwana da kwanaki kawai ji labarin hatta ta hitta ma kawai ya zo na yana neman a taimaka mashi da abin da za a yin aure tun daga yara shi malami ne almajiri ne ga yara yawa za a rike mai su yara da yawa haka nan wani babban mutum ba ne haka matsakaicin mutum ne yana nema a taimaka mai kuma aka je aka bincika binciken azumi bincika aka ga cewa da gaske ne aka dan bashi abin da Allah ya saukake aka samu mashi mai je samu ta yi aura tunda da ita ta yi gaba ta ta hit Allah ya kiyaye na'am a sai kan matana shi malamin da ke yana tambaya idan idan mutum na karatun alqur'ani yana zaune yana karatun alqur'ani ana yin mai sallama hmm ni da hana idan mutum na karatun alqur'ani yana zaune wai ana yin an mutu shi a mai sallama ana mai sallama mu ana gaida shi amma ba zai amsa sallama ba sai in ya dace da inda za ya tsayawa in ya yi wakafi sai ce alaikumussalam in ƙarshen aya ne sai ce alaikumussalam in kuma yana cikin karatu ne sai ci gaba da karatun shi in ya dirde da sai ce alaikumussalam ko da mutum ya daɗe da wucewa da da ba su ana karatun ƙur'ani a zan yanke shi haka kawai abin da ke yanke karatun ƙur'ani sai larura ka sarke ko ka ji bawali ko kai cikin ka ya kumbura ko wani abu dai ko kuma ana ana kiran ka kawo kawo gudunmuwa kaga wani abin tashin hankali to kana ko ina ma kana ai tsayawa ka sabu da kace amma sallama sai ka bari in wakafi ne ka tsaya in aya ce ka kai ka tsaya in kuma babu wurin tsayawa sai ka ci gaba da karatunka in ka kare bai kamata ba ka ce saboda in kaga shi ma a gara ba ka ce alaikum salam saboda in shi ma ka tsaye da karatu ko ba wurin tsayawa ba gamata ya ka ce alaikum salam gara shi da in kana karatu na'am Allah ya biya bukatu amin Allah ka shayi mana wayan mu Allah ka tausaya mana ka kawo mana karshen wahala gaba daya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke nan tare da mu ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suna gida suna ji Allah ka ba su lafiya waɗanda suke kwance asibitoci daban-daban Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa mu rayuwar mu albarka waɗanda suka riga mu kwanta dama Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka hada da su gida aljanna Allah ka yafe musu Allah ka kyautata makwantan su Allah ka haska kaburburan su Allah ka sanya kaburburan su dausayin aljanna kada ka sanya kaburburan su ramukan wuta jahannama Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da zamu tarlo su ya Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gabarta mana zanubban mu gaba daya ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka Allah ka sa mu rayuwar mu albarka Allah ka sa mu rayuwar mu albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata matsalolin kasuwancin mu Allah ka gyara mana su ya Allah matsalolin talaucin mu Allah ka gyara mana su ya Allah matsalolin rayuwar mu gaba da Allah ka gyara su ya Allah Allah ka kawo mana gudunmuwa da dauki a cikin su ya Allah Allah ka gyara mana al'amuran mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah Allah ka gyara mana halayen mu ya Allah da halayen ƴaƴan mu maza da mata ya Allah samari da ƴan mata ya Allah Allah ka gyara masa halayen su gaba da ya Allah Allah ka dora mu akan tabarki na kwarai ya Allah ka gwada mana gaskiya ita ce gaskiya ka ba mu ikon yin aiki da ita ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon yin watsi da ita ya Allah waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mu kowa bukatun shi ta alkhairi ya Allah waɗanda suke da gurace gurace na alkhairi ya Allah ka sa su cin masa ya Allah ko abin da muka sa gaba ya Allah muna nema wurin ka Allah ka yi ƙarfin shi ya Allah Allah ka ba mu shi ya Allah Allah ka ba mu abin ya Allah Allah ka samu dace da shi ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ka biya musu bukatunsu gaba da ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين